أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالجمام المزلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين وبعد السلام alaikum wa rahmatullah wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci masjidu al'ansar a cikin karatun littafin muna manzuma fi alamati sihatil qalb na babban malami Suleiman bin Sahman wanda ya rasu a shekara ta 1349 hijiriya a yau zai kasance darasinmu na hudu a cikin wannan littafin mai albarka yau ranar litinin 29 ga wata na rabi'ul akhir hijira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina hijira tana da shekara 1445 wanda ya daidai da sha uku ga wata na sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da uku miladiya a darasi wanda ya gabata mun tsaya a baiti na ishirin da ɗaya yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zan mu tashi a baiti na ishirin da biyu يقول سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى وأيضا من علامات اهتمام بتصحيح المقالة والفعال وأعمال ونيات وقصد على الإخلاص يخرس بالكمال أشد تحرسا وأشد هما من الأعمال سمة لا يبالي بتبطئ بتفريط المقصر ثم فيها وإفراط وتسديد اللجال وتصحيح النصيحة غير جش يماجز صفوها يوما بحالي ويحرص في اتباع النس جهدا مع الإحسان في كل الفعال ولا يسقي لغير النس طرا ولا يبع ولا يعبع بآراء الرجال فست مشاهد للقلب منها علامات عن الداعي العدال ويشهد منه الرحمن يوما بما أسدى عليه من الفدال ويشهد منه تقصيرا وعجزا بحق الله في كل الخلال فقلب ليس يشهدها سقيم ومنكوس لفعل الخير قال يقول سليمان بن سحمان رحمه الله وأيضا من علامات اهتمام بتصحيح المقالة والفعال بتسهيل المقالة والفعال وأعمال ونيات وقصد وأعمال ونيات وقصد على الإخلاص يحرص بالكمال على الإخلاص يحرص بالكمال أشد تحرسا وأشد هما أشد تحرصا أشد هما من الأعمال ثمة لا يبالي من الأعمال ثمة لا يبالي بتفريط المقصر ثم فيها بتفريط المقصر ثم فيها وإفراط وتشديد اللجال وإبراء وتشديد لوالي وتصحيح النصيحة غير غش وتسليم النصيحة غير غش وتصحيح النصيحة غير غش وتسليم النصيحة غير غش يماجز صفوها يوما بحالي يواجد صفوها يوما بحالي ويحرص في اتباع النص جهدا ويحرص في اتباع النص جهدا مع الإحسان في كل الفعال مع الإحسان في كل الفعال ولا يسقي لغير النص طرا ولا يسري لغير الناس ضرا ولا يعبأ بآراء الرجال ولا يعبأ بآراء الرجال فست مشاهد للقلب منها وست مشاهد للقلب منها علامات عن الداعي العدالي علامات عن الداعي الرباني ويشهد منة الرحمن يوما ويشهد منة الرحمن يوما بما أسدى عليه من الفضال بما أسدى عليه من الفضال ويشهد من ويشهد منه تقصيرا وعجزا ويشهد منه تقصيرا وعجزا بحق الله في كل الخلال بحق الله في كل الخلال ومنكوس لفعل الخير قالي فقلب ليس يشهدها سقيم فقلب ليس يشهدها سقيم ومنكوس لفعل الخير قالي ومنقوص لفعل الخير قالي زادكم الله من فضله وتوفيقه muna cikin sharhin littafi na alamatu sihhatil qalb alamomi wanda suke tabbatar da gyaruwar zukata wanda ɗan adam yake bukata ya ji su domin ya gyara zuciyar shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala bayya diba kudinka bayya diba surar jikinka bayya diba ƙirarka bai ya diba nasabinka a'a Allah subhanahu wa ta'ala yana diba zuciyar mutum ne kamar yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a wani hadisin kuma aka ce zuciyoyi suna tsakankanin yatsa guda biyu na Allah subhanahu wa ta'ala yana jujjuya su yanda ya ga dama yana jujjuya su yanda yake so don haka ake so mutum ya yawaita addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ji tausayin shi domin ya tabbatar da zuciyar shi a kan yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ta'a. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ko Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da zukatanmu akan yi mishi da'a. malam ya fara zana alamomi na gyaran zuciya a darussa darussa guda uku wanda suka huce mun ɗauki alama har guda biyar alama ta warko ta gyaran zuciya malam ya ce ambaton Allah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub lalle da ambaton Allah zuciyoyi suke samun nutsuwa alama ta biyu wanda zaka gano zuciyarka ta gyaru shine malam yake cewa idan wani wurdi da ka saba idan wata nafila da ka saba ko wani karatun alkur'ani da ka saba ko wata sallah da kullum da kai ake tada ikamarta sai ta huce ka to mutum ya ringa jin ciwo da haushin wannan abin ya huce shi wannan alama ce ta biyu wanda zuciyarka ta gyaru alama ta uku shine malam ya kawo ya ce mutum ya zamanto mai rowa ne da lokacin shi kadda mutum ya bar lokacin shi yana tahiya a banza kadda mutum ya bar lokacin shi yana tahiya a abubuwa wanda ba su da amfani duniya ba su da amfani lahira alama ta hudu shine malam yake cewa mutum ya zamanto mai hammi da objective da guri guda kawai shine an ya kuna hammuhu lillahi ya zamanto duk abin da zai yi don Allah hammuhu lillahi alama ta biyar shine malam a darasi na ƙarshe da muka yi ya ce mutum ya ringa jin daɗi lokacin sallah ta farilla wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arihina biha ya bilal haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana jin daɗi in yana sallah yana jin daɗi in ya gan shi a cikin sujada sai malam ya ci gaba yanzu da wayannan abiyatin da muka karanta tun daga baiti na 22 har zuwa baiti na 32 malam ya zakkar kenan alama ta nawa kenan tunda mun zana biyar alama ta nawa za ta shi kenan alama ta shidda daga cikin alamomin gyaruwar zuciya da kuma a alamar ta shidda hallo malam sai ya kawo abu guda shidda a alama ta shidda malam sai ya kawo abu guda shidda malam ya ɗauko magana ne rahimahullahu ta'ala a cikin littafin da ake ce ma igasatul lahfan na babban malami ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi ibn al-qayyim yake cewa wa minha yana daga cikin alamomin gyaro zuciya an ya kuna ihtimamahu bi tasihil amali ya zamanto mutum yana himmantuwa da gyara aikin shi ɗaya kenan a azamu minhu bil amal yace ya hima girma da yin aikin gyara aikin ya girma da yin aikin shine malam anan ya kawo zan mu gani yace fa ya harusu alal ihlasu fiha biyu kenan hallo ya kwaɗaitu da yi don Allah ikhlasu na uku wan nasihata da yin nasiha ya ringa ma kanshi nasiha da ‘yan uwanshi wal mutaba'ati da kuma hallo bin ƙalallahu ƙalar rasulu kadda ka yi addini a ka ya zo a cikin alkur'ani ko ya zo a cikin hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wal ihsan na biyar kenan da mutum ya kyautata shi kuma kyautatawa shine an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ma Allah kaman kana ganin shi idan kai baka ganin shi to shi yana ganin ka sai na biyar na shidda afwan duka kuma hallo wa yashhadu ma zalika minnatullahi alaihi mutum ya san duka wannan musuluncin da yake da sallar da yake da azumin da yake duka wannan kyauta ce daga Allah subhanahu wa ta'ala wai ba wayen shi bane ba shi ne malam ya kawo duka darasin wa'innan abiyatin tun daga baiti na 22 har baiti na 32 malam wa'innan abubuwan guda shidda ne zai kawo su kuma ya kawo su a abu guda kenan alama ta shidda kenan aka ƙara ga shidda ga biyar kamar zasu zamanto guda goma sha ɗaya amma a nan an doke ta alama guda sai malam yake cewa wa'aidan kuma min alamatihi yana daga cikin alamomin gyaruwar zuciya ihtimamu kulawa bi tashihil maqalati wal fi'ali da gyara zancenka da ayyukanka mutum ya ringa kula da zancen da yake yi ya ringa kula da ayyukan da yake yi wa amalun da ayyuka waniyatun kuma hallo da niyoyi wa qasdun kuma hallo niyya alal ikhlasi tare da yin ikhlasi ya harisu bil kamali wannan duka kaman jumla guda ce malam ya kawo a wannan baitin fayahtamu bi tasihi aqwalihi mutum ya kula da gyara ayyukan shi wa tasihi af'alihi mutun ya kula da gyara ayyukan shi wa tasihu a'malihi mutun ya gyara hallo amal amal ayyuka shi ma wa niyatihi babban abu mutun ya kula da gyara niyoyin shi ma kahin ya tashi ma da yin aiki kullu hazihi yusahihuha alal ikhlas kenan wannan gyaran ayyukan ba za su kasance su gyaru ba da menene ake gyaran su sai da ikhlasi mutum ya zamanto yana mai ikhlasi an takuna aqwalahu wa af'alahu wa a'malahu wa niyyatuhu khalisatun lillahi mutum zancen shi ya kasance ayyukan shi ya kasance niyoyin shi su kasance kawai khalisatul lahi dan Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai la yabtagi minha illa wajhillah bai neman komi sai yarda Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma an ce al-ikhlasu huwa al-ityanu bil amal wal qawli wan niyyati صافيا نقيا لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى أنت الإخلاص متين يزود أيكي دفدا دنيا وانككا سركككا واندا بعنيهم كوا سي الله سبحانه وتعالى shi kuma babban abu ne a wajen amsa aiki duk aikin da ba khalisan bane liwajihi Allah bai amsa ala lillahi dinul khalis haka Allah subhanahu wa ta'ala yake fada a cikin suratul zumar ko a cikin suratul bayyina lam yakunu inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina suna masu tsarkake mai addini suna masu yi dan Allah ba dan mutane ba shine mutum kenan ya ringa yin yana taka tsantsa ke yi abu don riya kakka yi abu don mutane su yaba kakka yi abu don mutane su soka ina amfanin ka yi abu don mutane su soka kuma hallo Allah ya ƙika nan shi ne mutum ya ringa taka tsantsa hallo banda wannan ma hatta da tarkul amal haufin riya mutum ya bar aiki wai don yana tsoron riye shi ma shi ma riye malamai suke cewa kad yu'aliju ba'da al-khata fa yaqa fi khata'in mislahu tana yiwa wa'insu suna neman magance wani kuskure halluhe su hada ma kuskuren wanda wannan kuskuren ma da suka hada ya tsanani fa iza arada an yaquma bi ta'a idan ka ga mutum yana so ya yi wata da'a shi ya yi wata bauta Allah subhanahu wa ta'ala misali yana so ya yi wata nafila a cikin masallaci ne au ayi amalin min amalil khair ko yana so ya bada wata sadaka ne kai ko yana so ya yi wani aiki daga cikin ayyuka na alkhairi to sai ka ga shedan sai ya kawo mai wani abu in ka tashi ma kai sallan mutane ta zasu riya ne dan mutane ko kuma in ka ba da wannan sadakan ma mutane ta za a yi kawai don a gaban mutane ne ka ba da shaidan he sa ma wannan abubuwan a cikin zuciya sai ka ce kai bari ma kawai bana yi ba in na tashi ma mutane ta za su yi kawai don suna nan ne ne ko kuma in na bada ma sadakan mutane ta za su yi don su ne na bada fa yatrukul amal hawfur riya sai ya bar wannan aikin wai dan ka a ce yayi riya to kaga wannan ashaddu min al-awwal ken shine babban malami Hudayr bin Iyad rahimahullahu ta'ala yake cewa tarkul amal min ajalin nas riya barin aiki dan saboda mutane shi ma riya ne ka bar aiki dan saboda mutane wai riya ne wal amalu min ajalin nas kuma da yin aiki hallo don mutanen ya ce shirk shirka ne ita ma'airiyar shirka ce wal ihlasu an yi afika Allahu minhuma maganin haka duka ci kawai kai ihlasi kun ma'allahi wala tubali ka kasance tare da Allah ba ruwanka da mutane su ce ka gyara musu ko kuma ka bata musu kai dai kana neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala don saboda yarda Allah ita ce ake samu yardar ɗan adam yardar mutum duk yadda kai haida kai ta hauka ba zaka same ta ba in ya yaba ka yau gobe ya ɓata ka tunda su ne mutane suka ɓata Allah subhanahu wa ta'ala suka ce salisu salasa su ne ho suka bata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mai sha'irun wa majnun to barantana kai kenan mutum yayi abu dan neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala ba dan neman yardan mutane ba sai mana yake cewa a baiti na 24 ashaddu taharrusan wa ashaddu hamman min al'amali sammata la yubali kenan fa yahtammu bi tasihi hazihi al'umur mutum ya kula da gyara wa'innan lamurrukan nashi akan ihlasi wa ya harisu bil kamali ashaddu taharrusan ya zamanto yana mai kwaɗayin cikawa matuƙar kwaɗayi wa a shaddu hamin al'amal wa ya zamanto ikilasin ma nashi ya fi aikin nashi dama ai haka niyya ta fi aiki innama al'amalu bin niyyat wa innama li kulli mri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه كنا متنج زمنتو أشد تحرسا وأشد هما كنا متسنن كأي كنا متسنن غوري كنا متسنن ميد hankalinka na daga yin aiki don Allah kuma hallo la tubali kadda ka kula mutane kadda ka yi aiki don mutane kadda ka bar aiki don mutane ka yi don Allah ka bar mutane ka ƙi don Allah ka bar mutane kadda kuma yin mutane ta hana ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kadda kuma yin mutane don ka a ce ka bi wani sabon addini kai kuma sunna ce ka bi ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kadda mutane su hana ka likullin kabara kowanne yana da kabarin shi daban-daban kuma kowanne mala'ika guda biyu he ya zo a cikin kabarin shi ya zamnar da shi ya mai tambayoyi wani ba ya zo ya amsa ba a wajenka don haka kadda ka ɓata ma Allah subhanahu rai dalilin wani kadda ka bi ƙin na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dalili na wani kadda ka kawo ma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bautarka abokin tarayya kayiri yake nan ana yi don Allah shi kaɗai kadda ka saki ka yi don wani ya gani kadda ka saki ka yi kawai kai hammanka don a yaba ni bari Allah subhanahu wa ta'ala ya yaba ma wannan shine kartan matuƙa ƙarshen yabo a cikin hadisul qudusi wanda abu huraira ya kawo ma'aiki tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ana agna shuraka an shirk mana amila amalan ashraka fihi ma'i gairi taraktuhu wa shirka hadisi wanda imam muslim ya kawo don haka Allah subhanahu wa ta'ala ganiyun an kulli shay ubangiji Allah ce ana agna shuraka Allah ya wadatu da dukkan komi la nidda lahu bai da abokin tarayya wala mu'tiya illahu ba wani mai badawa sai Allah subhanahu wa ta'ala to wa annahu iza amala al-insana amalan mu sani ho idan mutum yayi wani aiki min at-ta'ati na daga cikin da'a mimma yahtassu bihi Allah na daga wannan aikin kawai ya keɓanta ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ma kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala kai kuma ka yi ka sa don wani ya gani fa ja'alahu lillahi wa ligairillah sai mutum ya sanya shi da Allah da wani tunda ka yi sallah don wani ya gani kenan wa ake ma sallah da harko Allah kai kuma sai ka ƙara wani kenan kaga ka sa ma Allah abokin tarayya to tarakahu Allah Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bar shi lam yaqbal minhu Allah subhanahu wa ta'ala ba zai amsa mishi ba ولم يعطيه ثوابا عليه كما الله سبحانه وتعالى بزي باش لا دا أكن ونا أيكن بتن دي أيريا يا هنا دم متاني سجني فلو صلى الإنسان دا أتي متين يصلى لله دم الله وللناس كما kuma dan mutane su gani lam yaqbalu Allahu salatahu Allah bai amsa sallar tashi wal iyazu billah sai Allah sai ya bar shi ya ci to wanda kai dan su in su yaba su su baka ladan in su suke bada ladan ka shigo cikin mutane kana azumi kake aini kullum sai na yi azumi litin da alhamis kaga ba wanda ya tambaye ka so kake a ce ma kai mai bauta ne so kake a ce ma kai mai azumi ne ringa ɓoye abinka ka samu lada ka ringa roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ikhlasi kakkai dan mutane kakkai a ce dan bauta sai wani domin in kai haka ka zub da ladanka wal iyazu billahi kenan fa huwa la yaqbalu min al'amali illa ma kana khalisan liwajihi shi Allah madaukakin sarki bayya amsa aiki sai idan aikin nan ya kasance an yi shi don neman yardar shi izan sahibul qalbu salim anan abin da zan ɗauka kenan ma'abucin zuciya wankakka ya harisu hirshen sadidan alal ikhlas yana matuƙar kwaɗayi kwatsayi mai tsanani akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta shi da yi da shi shi ne al'ikilas shi ne malaka cewa a saddu ta harrusan wa a shaddu hamman min al'amali sammata layu bali kenan mutum yana matuƙar ƙoƙari da kwaɗayi akan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi yi don shi ikilas wa tasihil amal a shaddu ta harrusan minhu alal amal nafsuhu shi kuma gyara aiki ya hima soyuwa ya hima amfani akan aikin karan kanshi sai malam yake cewa a baiti na 25 bitafritin muqassiri summa fiha wa ifratin wa tasdidin ligali ƙarshen wancan baitin malam ce san mata layu bali sai ce bitafritin muqassiri summa fiha وإفراط وتشديد اللقال أي أنه تقع منه الأعمال خالصة لله سبحانه وتعالى متن إيه قرن كاو أيكي ينا ميرد الله سبحانه وتعالى موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ينا مينيما كوي كويو da dacewa da shiriya ta annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam bin sunna kenan wala yubali bi ifratin mufarridin au tafridin muqassirin kada mutum ya kula ba ruwanka da ragewan mai ragewa ko kuma ƙarawan mai ƙarawa ka san akwai wanda a addini suna ragewa kuma akwai wanda suna ƙarawa kai ba a so ka rage bi tafridil muqassiri wa ifratin wa tashdid gali kuma ba a so ka ƙara shi addini yanda ake yin shi yanda ya zo ka yi shi kadda ka rage kadda ka ƙara wa kazalika ja'alnakum ummatan wasqa haka Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratul baqara ko kuma inda annabi sallallahu alaihi wasallam ta hayrul umur awsatuha mafi alkhairin ayyuka sune awsatuha la darara wala dirar la ziyada wala nuqsan ba ragi ba kari kenan shine malik cewa bi tafridil muqassiri summa fiha wa ifradin wa tashdidil ligali kadda ka damu da ragewan mai rage wa kadda ka damu da karawa mai karawa kai dai kayi kokari kayi ihlasi kayi dan Allah kuma hallo ka yi ƙoƙarin yi daidai irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi kuma hallo ya shiryar wa ƙaulihi da yake cewa kuma hallo a baiti na 26 wa tashihun nasihati gairi gishin yumajizu safwaha yawman bihali yana akwai lamurka da yawa ya tani bi tasihiha wanda mutum ya kamata ya himmantu da gyara su zik zakar al-ikhlas malam yayi zancen akan ikhlasi abin da ya huce yanzu kuma zakarar nasiha ta wa tashihuha sai malam yake zance akan yin nasiha da gyara wannan nasiha bi haisu yakunu nasihan fil amali mutum ya zamanto yana mai ma kanshi nasiha a aikin da yake yi ka zamanto kana mai amsan nasiha kana mai sauraron nasiha kuma hallo kana mai ma kanka nasiha kana mai ma kanka nasiha kana mai ma kanka mus- eh, hisabi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu anya wannan abin da nake ya dace kwa da karantarwa ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam anya wannan abin da nake ba sabon Allah bane ba anya wannan abin da nake bari ba ina asarar lokaci na bane ba ina asarar lada mai yawa kuma ni kuma ina barin shi he da sauraron nasiha zuciya take samun nutsuwa hallo sai da kana ma kanka nasiha hallo imanin ke karuwa dan shi yasa a hadisi na tamimud dari wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kai addinin karan kanshi ma nasiha ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce addinun nasiha addinun nasiha addini nasiha ne sahabbai suna jin haka qulna liman ya rasulullah muka ce gawa nasiha gawa ya ma'aikin Allah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce lillahi wal kitabihi wal rasulihi wal a'immatil muslimina wa ammati ce ga Allah ga littafin Allah ga manzon shi ga shugabannin musulmi kai da dukkan kowa da kowa hadisi wanda imam muslim ya kawo shi kenan mutum fa yusahihun nasiha wala yakunu fi amalihi gashan li ghairi kadda ka zamanto kana mai algushi kana mai cutar kanka ko kana mai cutar wani kenan he in kana jin nasiha yumajizu safuha yawman bihali yawman bihali kenan ay yawmun yawmun min al ayyam kenan mutum dole yau da gobe sai in kana jin nasiha فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين haka Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi idan mutum bai yiwa kawai a ce kai ga kanan ka ce ka amsa sunan musulmi amma ba ruwanka da amsan nasiha kai ba kama kanka nasiha ba kuma baka zuwa ka ji inda ake wannan nasiha idan kaga akwai ragowa dole imanin naka sai ya ringa sha baya don saboda imani abu ne wanda yana karuwa kuma hallo abu ne yana karuwa yana raguwa sai ma yake cewa a baiti na 27 wa ya harisu fitiba'in nasi jahdan ma'al ihsani fi kullil fi'ali hallo mutum ya kwadaitu fi ittiba'in nasi wajen bin nasi jahdan ayyu jahidi nafsahu ala ittiba'il huda mutum ya ringa yaƙaƙƙan shi jahadan kana mai yaƙaƙƙan ka yaƙi ne fa abin sai mutum zuciya tana son ka yi abu ka ringa yaƙar zuciya ka ce ba a yi ka ringa ika za ka ce kai ba na yi ba in na mutu ina wannan yanayin wa Allah ya kiyaye Allah ba mu kyakkyawan ƙarshe ka ringa ba a yi kana yaƙatta shine Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da shahada ga yabo ga wanda yake ya zuciye shi fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'awa fa amma man khafa maqama rabbih kaga wanda yaji tsoron Allah subhanahu wata'ala ya san akwai gobe alkiyama ya san mutuwa fa za a yi ya san kabarin nan sai an shige shi ya san hisabin nan wa akwai shi immal janna wa imman nar Allahumma inna nas'aluka aljanna wa naha nafsa anil hawa ya hana ran shi akan abin da take so fa innal jannata hiya al ma'awa to wannan fa aljanna ce makomarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu aljanna idan shine aka ce wa yahrisu fi ittiba'in nas kuma mutun ya kwadaitu akan bin nassi na annabi sallallahu alaihi wa sallam jahadan yana mai jihadi yana mai yaƙaƙƙen shi ala ittiba'il li hadi nabi sallallahu alaihi wa sallam wa sunnatihi yana mai yin ƙoƙari mai yaƙar shi akan cewa yayi dace da sunna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ma'al ihsani yana kyautata wannan ibada tashi tare da kyautatawa fi kullil fi'ali a dukkan ayyuka yujahid nafsahu ala wuqu'il amal alal ihsan shi kuma ihsani kamar yadda muka faɗi a kyautatawa cikin bauta ka ringa bauta ma Allah kaman kana gane shi ka sa fa a ranka idan kai baka gane shi to shi yana ganin ka kamar yadda ya zo a cikin ruwaya ta Imam Muslim al-ihsan هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سيما لك توا أبيتنا إشرين تقص ولا يسقي لغير النس طرا ولا يعبأ بآراء الرجال ولا يسقي لغير النس طرا لا يستمع لغير الناس ولا يسقي لغير الناس kada ka bata ma kanka lokaci ka ringa sauraron abin da ba ƙala Allah ƙala Rasul ba wajen bauta ka san akwai wani wanda muna musulmai kawai sunanmu maimakon mu bi ga na Allah nan ga na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama nan kai he ka ringa tsaya ana cewa wane ya ce ko wane ya ce Allahn da ya halicce ka ne baka son magana shi ko kuma baka son ta annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ga na Allah nan ga na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ba tushewar basira ba kuma hallo me zaka yi da abin da aka samu a maholki kaga he tushewar basira ga ya kiri da kiri na Allah ga ya kiri da kiri na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma hallo duka wannan ka bari kuma hallo ka ringa neman wanda aka samu a wani maholki irin na lokacinmu na yanzu kowa ya ce ya yi maholki kaza ya yi maholki kaza wacce daga can ta ce ta yi maholki shi kenan ta zama sayyada wane ya ce kawai ya yi maholki shi kenan ya zama mai ba da magunguna kaga hallaka ce ga al'umma wannan ga na Allah nan ga na manzan Allah he suka bari he suka kama na halitta wanda shi ma ta kan shi yake shi ma yana nafsi nafsi shi ma mutuwa zai yanda aka ma tambaya a cikin kabari shi ma sai an min yanan dan shi yasa mutum yayi kokari kullum in ya ga na Allah ya ga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya ture kowace magana ya bi magana ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya bi magana ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la yastami'u li ghairin nas li'anna amalahu innama huwa bin nas dan saboda aikin mutum maksurun ne ala nas wal murad bin nas kuma abinda ake nihi da annas kalamullahi azza wa jal wa kalamu rasulihi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi abinda ake nihi da nasi shine zancen Allah da zance na annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam sai mala ya ce wala ya'ba in ko gani an hudda hamza a nan darura ne shi'iriya asalin wala ya'ba'u ne wala ya'ba'u bi ara'in rijal wala ya'ba'u ai la yubali kada ka bata ma kanka lokaci wala yubali wala yaktasiru bi ara'ir rijal kadda ka bata ma kanka lokaci kadda ka yawaita da wane ya ce wane ya ce bari ra'ayin mutane sai in babu qala Allahu qala rasul in babu qala Allahu qala rasul sai ka doki ra'ayin na mutane amma akwai qala Allahu qala rasul to barin ra'ayin mutane kamar yadda Imam Malik yake cewa in magana ta tayi daidai ta ci karo in ta yi daidai ya ce da sunna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ku ɗauke ta in kuma ta ci karo da sunna ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ku yadda ya annabi imam malik yake cewa babu wani wanda zai yi magana a ce kawai za a ɗauke ta a ƙiyin shakka a saman kanta ya ce sai ma'abucin wannan kabarin sai mai wannan kabarin ya nuna kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a madina yanan magana annabi ce kai ba annabi bane kenan in kai magana kana iya daidai kana iya kuskure to sai a doki daidan naka a yadda kuskuren naka saboda kai ba annabi muhammadu bane ba sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad shine bayya magana dan furucin ransa da abin da kaga ya faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne وهو الصادق الأمين bayya furci don sarran shi in huwa illa wahayin yuha allamahu shadidin shadidul quwa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin suratu an-najm kenan wala ya'ba bi ara'ir rijal ay la yubali wala yaktarisu bi ara'ir rijal dan saboda al-muqaddim inda al-insan huwa kalamullah wa kalamur rasul sallallahu alaihi wasallam abinda ake kaddamarwa mutum abinda ya kamata ya fara kaddamarwa Allah ya ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce sai malam ya ci gaba da cewa a baiti na 29 yace fasittu mashahidin lil qalbi minha alamatun anidda udali wai wannan alamomin guda shidda da ya zana ya ce fasittu marrabina kenan kamar yadda muka faɗi a harkon darasi imam ibn al-qayyim ya yi zancen wa'annan abubuwan guda shidda he shi ne malam ana yake cewa fasittu mashahidin to kaga wa'annan abubuwan guda shidda la yashhaduha illa al-qalb al-hayy salim duk wanda kaga ya kula da wa'annan abubuwan guda shidda to zuciyar sharayayya ce kuma hallo lahiya lau take wa min hazihi al-alamat ala salamati al-qalb wa wiqayatihi min ad-da'il udar ina wannan alama ne na mutum ya kubuta daga ciwo mai hallakar da mutane na zuciya Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da mu daga ciwon zuciya sai malam ya ƙara a cikin wannan mashahid wa yudafi ila hazihi al-mashahid ma zakarahu bi qawlihi malam sai ya ƙara a cikin wannan mashahid din na ibn al-qayyim malam sai ga cewa ويشهد منة الرحمن يوما بما أسدى عليه من الفضال ويشهد منة مالا بانتيا ذكر وإن أبوه غدا شد سيكي تيوا ويشهد منة الرحمن يوما متين يرنجي ينا إقراري ينا تنا كو ترانا minnatar rahmani kyauta ta mai rahama Allah subhanahu wa ta'ala akan cewa kullu ma ya ƙumu bihi min al'amal dukkan abin da ka gani kana yi na daga ayyuka wa ibadatin dukkan abin da ka gani kana yi na daga bauta da ɗa'a wa azkarin irin abubuwa da kake yi na ambaton Allah subhanahu wa ta'ala irin na azkar wa gairi zalika da makamantan wa'innan ya shahadu fina minnatallahi alai mutum ya ringa tuna akan cewa fa wannan shiriya ce daga Allah ba daga karan kan ba wayanka bane ba ba iliminka bane ba ba hankalinka bane ba Allah ne ya ga dama ya shiryar da kai don haka ka gode ma Allah sahabbai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا wannan kissa ce wadda imam buhari da muslim kissa ce wannan mai ban al'ajabi wanda akwai darussa da dama a cikinta kissa ce wadda take zakkara mana wa'insu nukutoci masu mahimmancin gaske a rayuwarmu sahabbai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sun yi yaƙi sun yi gwagwarmaya don Allah tare da annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam matuƙar gwagwarmaya don ɗaga kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah kuma hallo don tamfizan li'amurhi bin umarni na Allah subhanahu wa ta'ala suka yaƙi ‘yan adawa suka yaƙi kafirai da munafukai da yahudawa fa'uzu sun ji jiki amma duk da wannan sun ji ciwo duk da wannan sabaru lillahi suka yi haƙuri don Allah subhanahu wa ta'ala ibtiga a ma'indillah don neman yarda abin da yake wajen Allah subhanahu wa ta'ala to a wannan hadisin na imamu buhari da muslim babban sahabi barra'u bin azib barra'u dan azib yarda Allah ta tabbata a gare su shi musulmi ne baban shi musulmi ne dan shi sa ake cewa radiyallahu anhuma yarda Allah ta tabbata a gare su yake ba da labari lokacin da suke yin musharaka suke yin rami na gazwatul ahzab wadda ake ce ma gazwatul handak yake ba da labari na gazwatul handak an ce handak wani rami ne mai tsahon gaske kuma hallo mai zirhi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi ramin tare da shi da sahabban shi a gusumcin madina litahsinil madina don su kare madina su kare kansu daga mushirikan da suka yi gungu-gungu an yi jama'a jama'a aka yi reunion na daga kafirai da yahudawa da mushirikai da kafiran duka aka haɗu aka haɗa kai a kawo ma'annab sallallahu alaihi wasallama hari da shi da sahabban shi a madina can sai salman al-farisi ya ba da fikira na kawai a yi rami a kewaye madina yanda in sun zo kahin su shigo ramin su tsallako tunda sun yi mu yawa kenan a lokacin nan ne kahin suka shigo cikin ramin mu mu gama da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi shawarar shi dan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai ma sahabbai shawara ne wa amruhum shura bainahum gazuwa ce wadda aka yi ta a shekara ta biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. A lokacin nan ne, barra ɗan azib yake ba da labari yadda aka yi wannan ramu yake cewa wa ya hamilu turabu biyadihi sharifa sallallahu Alaihi wasallam. Wai annabi sallallahu Alaihi wasallam ma da shi aka yi wannan ramu, kai ya kasance yana ɗaukan ƙasa ma da hannuwan shi ɗaukakakku sallallahu Alaihi wasallam. ma'al musulmi tare da musulmai tawadu'an minhu sallallahu alaihi wasallam kuma tawadu'u ne da rishin girman kai na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa targiban lahum fil ajr wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai kwaɗayin lada ga sahabbai barra bin azib yake cewa hatta gadda turabu jilda batnihi wai don yawan ɗaukan ƙasar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake a wannan ramin har sai da ƙasa ta rihe ciki kwatar cikin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duka baka ganin watan ma kawai sai kura ya yi furtutu ana ramin kuma da sahabbai tare da shi rishin girman kai na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari akan cewa wa kana kasiru sha'ar ga yanan ku annabi sallallahu alaihi wasallam yana da gashi da yawa kaga ko mutum mai gashi da yawa a jiki kaga kura duka ta hau wannan gashin wa kana inda naqlihi turaba min al-handaq he barra'u dan azib yake cewa da Allah ta tabbata a garshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance lokacin da yake ɗaukan wannan ƙasar daga ramu yunshit yana rera wa'insu baiti baiti yana rera abiyati wa'insu irin abiyati ne yake rerawa wanda sahabi abdullahi bin rawahata radiyallahu anhu ya rubuta abdullahi bin rawaha ya rubuta abiyatin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaukan ƙasar nan daga cikin ramin na handak yana rera wa'annan abiyati ruwaya ce wadda imam buhari da muslim sun kawo ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa allahumma laula anta mahtadaina ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلنا السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا يكتو النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لولا أنت ما اهتدينا يا أبنجي الله أم با دن كي بدا بمشريو kaga mahallu shahid ana mutum ka bar jiji da kai ba fa ilimin ka bane ba ba ganewar ka bace ba ba basirar ka bace wannan shiryar da ka ranka a musulmi tausayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da kai don haka ka gode ma Allah shine a cikin suratul araf wa qalu alhamdulillahi allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah godiya ta tabbata ga Allah da ya shiryar da mu dan wannan addinin dan wannan musuluncin da habu mu shirya bo da habu mu shiri bo yanzu da mushrikai ne mu da mushrikai da kafirai ne mu in ba dan tausayin Allah subhanahu wa ta'ala ba ya shiryar da mu shi ne ce Allahumma laula anta mahtadaina ce wala tasaddaqna wala sallaina ce da bu mu yi ba sadaka hallo da bu mu yi sallah ba fa anzilna sakinata alaina cewa don haka ya ubangiji Allah nan addu'a cikin ka sabko mana da nutsuwa a gare mu ai famnahana ya rabbana at-tumannina wal istiqrar ya ubangiji to ka bamu kyauta nutsuwa da tumannina da tabbatuwa wa sabbitil aqdama illa kaina ka tabbatar da digadigin mu illa kaina a'da'aka min al-kuffar idan mun hadu da kafirai kadda ka bari ya ubangiji Allah su cin mana ka karfafa mu ka ba mu sa'a akan mu afka musu mu hikarhin wannan kafiran da Yahudawa kaga muna bukata irin wannan addu'a a yanzu Allah ya taimaki musulunci da musulmai innal ula qad bagaw alaina innal ula qad bagaw alaina wa in aradu fitnatan abaina anan annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta wannan abiyati na Abdullahi bin Rawaha yake cewa innal lazina zalamu wa atadaw alaina wanda suka zalunce mu kuma suke mana shishigi yuriduna an yaftununa an dinana suna so su fitine mu a addinin mu wa innana na'aba zalika mu kuma mun kiya dan shi yasa a cikin ruwayar da Buhari da Muslim ya kawo yace annabi sallallahu alaihi lokacin da yake dokan kasa daga wannan ramin yana rera wa'annan abiyatin na Abdullahi bin Rawaha ya Allah tabbata a gare shi in ya zo ƙarshen nan wa in aradu fitnatan a baina annabi sai ƙara murya a baina mun kiya mun ki mu bi yahudawa mun ki mu bi kafirci annabi sai ƙara murya sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan kenan na nuni akan cewa ita shari'a ba wayan mutum bane ba ba hankalin mutum bane ba ba ilimi na mutum bane ba ba dubara ta mutum bace ba shari'a daga wa take kenan daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya kada shiryar da mu a sama addinin shi kenan wannan abiyati ne takan yi wani yazo ya ce to annabi ya za a ce annabi ya ce wannan biyati kaga hadisi ne ingantacce rawahu buhari da muslim alhali kuma Allah ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la yasin ce ko a cikin suratu yasin wa ma allamnahu shi'ra wama yan bagila amsa ita ce a biyatin wannan ba annabi ya rubuta su ba shi annabi bai iya shi'iri ba Allah ya ce ba mu sanar da shi shi'iri ba kuma hallo shi'irin ma bai dace da shi ba akwai hikima ana kai da annabi sallallahu alaihi wasallam yana rubuta shi'iri akan bai rubutawa ma yana karanta musu alqur'ani suna cewa sha'ir ne to kaga ai da yana rubutawa da ahun da ai za su ƙara kafircewa sosai garin shi annabi Allah subhanahu wataala yake cewa game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la wannan shi'irin wannan insha shi'ir Allah bai sanar da shi ba insha'u shi'ir redaction ta ashir Allah bai sanar da shi ba kuma bai koya mai ba kuma bata dace ba ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma lam yasbut minhu al-insha duk wani hadisin da ka gani ya kawo insha'u shi'ir ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai tabbata ba ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma inshad rerawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rera kamar yadda yazo a cikin wannan hadisi na Buhari da Muslim hadisi wanda Barra'u bin Azib ya ba mu labarin yadda aka yi ramin gazwatul ahzab gazwatul handaq kaga wannan gazwatul ahzab kenan kuma Allah ya amshi addu'a kaga abiyatin nan addu'a ne kuma hallo Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi addu'a ya ƙarfafa annabi sallallahu alaihi wa sallama da musulmai da nasarar shi Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ma wannan al'ahzab in wannan kafiran da yahudawa da mushrikai iska kai aya take cewa ma da mala'iku wanda busa ganin su يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريها وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا يا كون كوكا إيماني كتنا ni'ima Allah a gare ku da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muku ita a garin Madina shekara ta biyar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gazo ta handak izja'atkum junudun lokacin da randunoni suka zo muku daga nan daga nan daga nan daga nan wa'insu daga cikin sahabbai sun sare suka san halas wa'insu kuma imaninsu a karfafe wani ya kawo fikira daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi rami fa dan in suka zo kenan ga yanda zan mu kai musu annabi sallallahu alaihi wasallam ana ramin domin a samu nishadi yana rera abiyatin da Abdullahi bin Rawaha yayi domin a samu nishadi ana addu'a ana roƙon Allah subhanahu wata'ala an shiga wani hali iz ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan ce Allah subhanahu wata'ala ce lokacin da wannan rundunonin suka zo muku sai muka aiko musu da iska wa junudan lam tarauha da mala'iku wanda basa ganin su wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah subhanahu wa ta'ala game da abin da kuke aikatawa mai gani ne ya san komi la yakhfa alaihi shay'un Allah subhanahu wa ta'ala ya san komi wani abu bayya boye mushi kenan kaga wannan shine malam yake ce mana wa yashhadu minnatar rahmani yawman bima asda alaihi min alfidali kenan kullu ma yaqumu bihi min al'amal wa ibadat wa azkar wa ghayr zalika yashhadu fina minnatallahi alaihi kenan fa yashhadu minnatallahi alaihi wa da'iman yahmudallahi an hadahu mutun ya ringa gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ringa tuna irin wannan shiryar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mushi yana mai gode ma Allah alhamdulillah ala ni'matul islam godiya ta tabbata ga Allah akan ni'ima ta musulunci kenan wa an yassara lahu zalika da ubangiji ya sauƙaƙe mai haka wa manna alaihi da ubangiji ya mai wannan fadalar ga baki ɗaya kenan wannan mutum ya ringa gode ma Allah subhanahu wa ta'ala darasin da ya kamata mu ɗoka a wannan baitin shine mutum ya fasa jiji da kai al'ujbu fil ibada mutum ya bar jiji da kai jiji da kai yana kai mutum ga hallaka mutum kullum ya ringa ganin kan shi shi muksir ne fil ibada shi ho abin da ake so ya yi har yanzu bai yi ba da saura wani malami yake cewa wal ujbu fahzarhu innal ujba mushtarifun a'malu sahibihi fi sailihi aramu kabar jiji da kai lalle jiji da kai yana goge ayyukan mutum yana wurga su zuwa cikin kwandon shara sai malam ya ce a baiti na 31 don ya mana nasiha ya ce wa ya shahadu minhu taqsiran wa ajizan bi haqqillahi fi kullil khilali ka ringa tuna taqsir wa ajiz ka ringa tuna kaiwa muksirun ne kuma hallo mu'jizun ne ai min nafsihi wa hadha amrun akhar yashhaduhu wa annahu yashhadu min nafsihi taksiran wa ajzan fil ibada wal qiyam laha mutun ya ringa tuna kasawar shi da hobe hiba abinda bai yi abinda ake so yayi ba a cikin bauta to wannan sai ya ringa ƙara ma mutum himma akan cewa ya ƙara samun lada na Allah subhanahu wa ta'ala imanin shi ya ƙara ƙaruwa don saboda jiji da kai yana kore ma mutum imanin shi kuma hallo yana hallakar da mutum nan a nan a biyatun wannan malam ya zana abubuwa masu mahimmancin gaske kamar masahid guda shiddan nan na harko muka ce alakhilasu na biyu tasihun nasiha mutum ya gyara nasiha shi ya ringa mai ma kanshi nasiha kuma hallo ya ringa mai sauraron nasiha na uku kuma hallo mutum ya kwadaitu wajen bin nassi in an ce bin nassi kuma hallo yana mai kokarin bin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan qala Allah qala rasul na hudu shine al-ihsanu fil ibada mutum ya zamanto mai kyautatawa ne a cikin bauta yana yin bauta da kyautatawa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka sannan mashhad na biyar shine shuhudul minna mutum ya ringa tuna falala ta Allah subhanahu wa ta'ala da ya bashi akan cewa ho wannan shirye in ba dan Allah ya shiryar da shi ba da bai shiri ba sannan abu na shidda shuhudu taqsir mutum ya ringa tuna ho shi ho muksir ne abu abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya mai bai kamata ba a ce shi kuma ya yi wannan abubuwan ko da mutum ya yi wata sallah ya yi wa'insu na filfilinsu ya ringa ganin muksir ne ho abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma mutum na daga ni'imomi wanda bussa ƙilguwa to in mutum yana tuna su sai ga yana ƙara himmantuwa wajen ibada wajen bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kenan wa'innan su ne a takaice darsamu na yau mun tsaya a baiti na 32 daidai haka ne ko? na'am insha Allah abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu rayuwa mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ilimi mai amfani ya bamu arziki tsarkakakke ya sanya ayyukan da muke yi karbabbu ne Allah subhanahu wa ta'ala ya arzutar da mu da yi dan shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga riya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba marasa lahiya mu lahiya wanda suka rasu ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansu Allah ya ji kansu ya ji kan uwayenmu da malamanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya yalwata musu a cikin kabarinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanfafa kabarinsu mu kuma in tamu ta zo Allah subhanahu wa ta'ala ya cika mu da imani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأزل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين اللهم انصر عبادك الموحدين في فلسطين وفي كل مكان يا حي يا قيوم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك